بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam barka mu da wannan yammaci na ranar litinin yammacin sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin biyu ga watan maris 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 cikin birnin tarayyar najeriya abuja cikin darussa na tafsirin watan azumin ramadana na wannan shekara wannan shine darasinmu na 28 cikin jirin gwanon darussa daga tafsirin suratul baqara muna kan fadin Allah madaukakin sarki wa idna jaynaku min ali fir'aun sulawa a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم Allah ba da kuka sarki ya ce wa ibn jainakum min ali fir'aun kuma ka tuna lokacin da muka kubutar da ku min ali fir'auna daga jama'ar fir'auna yasumunakum su al'azabi waɗanda suke ɗanɗana muku mummunar azaba yuzaddihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata su rayu cikin kaskanci Allah ya ce wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim lalle a cikin haka akwai jarabawa da girma daga ubangiji wannan aya ita ce aya ta 49 cikin wannan sura a jiya mun fara jin bayani game da ita wanda ita ce farkon jerin giyar wato a bayani na ni'imomi guda goma da Allah madauki sarki banu Isra'ila wanda zai lissafa masa Allah ya banu Isra'ila waɗannan ni'imomi yanzu kuma yana tuna ma jikokinsu wanda suke zaune a Madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tuna musu waɗannan ni'imomi to mun ji cewa Fir'auna wani azzalimin sarki ne kamar da aka sani da irin zaluncin da ya ɗauka na kashe mutane ‘ya'ya maza da barin ‘ya'ya mata to menene menene yaya ne najjaina ku din yaya ne tsiratarwar da Allah madaukin sarki yayi ma waɗannan al'umma ta banu Isra'ila ta Yahudawa daga hannun Fir'auna shine abin da Allah yake faɗa mana nan da kuma surare daban-daban Allah ya bayyana tsiratarwa cewa wato lokacin da Fir'auna ya kai matuƙa wajen zalunci a aka rasa yadda za a yi shi insha Allah madaukin sarki yi ma annabi Musa wahayi akan cewa ya fice da banu Isra'ila ga baki ɗayan shi su tafi su je bakin koki suratul suratul shu'ara arama ita ta ba da cikakken picture na na abin da ya faru ka karanta mana da kodin Allah wa wahayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un wa وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون
نعم أولا وجه cikin suratu الشعراء daga aya ta 55 kissar annabi Musa da Fir'auna Allah ya ba mu labari cewa ka ambata musu lokacin da muka yi wa annabi Musa wahayi cewa bayina banu Isra'ila ka fice da su daga wannan gari daga garin ainihin Masar sai Allah madaukakin sarki ya wa Musa wannan wahayi annabi Musa ya sanar da al'ummarsa to a lokacin dabarar da suka yi shine suka je suka anshi basussuka na kayan kwalliya na zinariya daga hannun kibtawa wannan a matsayin kamar wani date kamar wani abu da zai sa kibtawan su bi su a cikin tarihi kamar da zuwa cikin ah, tarihin kwabari da littafin al-musadrak na abu abdullahi na kiran nesa guri cewa su banu isra'ila kamar mutum dubu ɗari shida sai suka fice cikin dare fir'auna ya samu labarin sun fice daga garin sun nufi kogin ainihin nai wanda ke kasar masar sai ya ce to kada wanda ya bi su a bar su sai da asubai da zaran zakara ya yi cara da za a fice Allah cikin ikonsa zakarun wannan gari kwata-kwata ne ba su cara ba wannan ya ba su dama suka yi nisa suka yi tafiya mai tsayi kafin fir'auna ya fito da rundunar shi mai yawa an ce runduna ce ta wajen mutum miliyan guda ya fito da ita da kowa da komai cikin karfinsa yana so kawai yanzu ya samu dama zai musu murkushewa guda ɗaya kowa ya wuce wajen shine Allah ya ce fa arsala fir'aunu fil madaini hashir فأرسل فرعون في المدائن حاشرين
Fir'auna ya aika da masu falala cewa a gayyato a yi mobilizing mutane daga garuruwa da ƙauyuka da alkali da suke kewaye da a ƙasar Misra. Yana cewa ina haƙula'i إن هؤلاء لشرذمة قليلون ya ce waɗannan wasu ‘yan taron mutane ne, wani ‘yan wani taro ne na mutane wanda bai kai ya kawo ba, wa wata ƙaramar rundunar ce wanda za a make ta guri ɗaya, wa inna hum lana وإنهم لنا لغائبون
Fir'auna ya ce kuma sun fusata mu, sun sa mu cikin fushi, wa inna da وإنا لجميع حاذرون yace kuma mun dauki duk matakin da ya kamata mu dauka na taka tsantsan fa akhrajnahu فأخرجناهم من جنات وعيون Allah ya ce to a sanadiyar wannan girman kan na Fir'auna daga da da da da- da galatin shi to sai Allah ya amfani da wannan damar sai muka fitar da su daga ƙoramunsu da idan dinar ruwansu wato daga anguwanni da garuruwansu da gidajensu na alfarma sai suka fito ga baki ɗaya wa kuluzin ko وكنوز ومقام كريم da taskokinsu na arziki da girman darajar da suke da shi kazalika ونعمة كانوا فيها فاكهين da ni'ima wadda suke cikin wato sharholiya a cikin da suna sharholiya a cikin ni'ima na'am كذلك وأورثناها بني إسرائيل Allah ya ce haka muka fitar da su muka gadawa da bani Isra'ila wannan kamar da ya fada kam tara ku min jannatin ma'oyi wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin ka fiha fakihin anan ma irin wannan zancen ne irin wancan na cikin dukan ko kazalika Allah ya ce da kaji dinnan wa auratnaha bani Isra'ila muka ba bani Isra'ila damar suka gaje wannan dukiya da garuruwa da komai fa atba'ahum فأتبعوهم مشرقين ba a taɓa orin mushrikin sai suka bi su zuwa wannan yanki na gabashin garin wannan ma فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى
Allah ba mu labarin cewa to ga yanzu ga banu Isra'ila sun riga sun taho bakin kogi kuma ga Fir'auna da rundunarsa sun zo sun daɗe su falamma tara al-jama'an yayin da wannan runduna guda biyu suka zo suka yi gab da juna qala ashabu Musa inna la mudrakun sai sabba da Musa suka ce kai shi kira yau an gama da kogi a gaban mu azzalimi a bayan mu ba mu da inda za mu tsaya fa karfin mu annabi sai ya ce musu qala kalla قال كلا إن معي ربي سيهدين
ya ce musamman ba haka ba ba a ci nasara a kanmu ba ubangiji na yana tare da mu kuma ya mun alkawarin zai baya mafita inna ma'i rabbi sayadi fa awhayna ila musa فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم
nan take sai Allah ya annabi Musa wahayi cewa ya dauki sandar shi din nan ta mu'jizarsa ya ya bigi jikin ruwa yana dukan jikin ruwa Allah ya ce fanfala sai ruwan ya dare gida biyu fa kana kullu firqin ka tsawd al-azim kowane bangare ya zama kamar dogon dutse ruwa ya daskare sai ga hanya a cikin ruwa lafiyayya kowane bangare ya daskare kamar dutse na Musa da jama'arsa suka ratsa cikin ruwan nan cikin wannan hanya ta ban mamaki suka tsallaka zuwa waccan gaba su kuma fir'auna da kafiran da suke tare da shi shi Allah ya ce fa azlafna وأزلفنا ثم الآخرين Allah ya ce wa azlafna samma al-akhiri su kuma waɗancan kafiran sai muka matso da su a hankali azlafna a hankali suna matsowa suna matsowa a a tun dawakan suna jin tsoro har kawai suka dinga dukan dawakan dawakan suka hakura suka mutu akwai wasu da kai suke nuna cewa dawakan sun ki zuwa suna jin tsoron ruwa sai Allah madaukin sarki ya aiko mala'ika jibrilu ya zo a kan wani doki farin doki ko iya ya zo ya tattaka ya wuce da wasan suna ganin wannan doki ya wuce su ma kusa suka biyo shi suka fara shiga shine wa azlafna sammal akhari sauran kuma muke ta jawo su a hankali sai da muka kawo su inda muke so mu halakar da su wa anjayna musa وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Allah ya ce shi kuma annabi Musa da waɗanda suke tare da shi ga baki ɗayan su muka tsiratar da su suka haura ga baki ɗaya suna tsaye a bakin gaba suna jira su ga ikon Allah Allah ya ce thumma azraqna al-akhir ثم أغرقنا الآخرين
samun duka tarin wannan rundunar ta Fir'auna Allah ya ce muka halakar da su ga baki ɗayan su wato Allah ya umarci ruwan kawai sai ruwan ya dawo ya haɗe da su Allah ya- ya ya umarci igiyoyin ruwa kawai sai suka juye da su shikenan ga baki ɗayan su Allah ya halakar da su a cikin wannan ruwa ba abin da ake ji illa ihu da hayaniya da kwarmato ruwa na ta haɗe su da su da dawakansu da makamansu da komai na Allah ya ce inna fi dhalika la'aya إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين lallai a cikin haka akwai ababen ɗaukan izina amma da yawa daga cikinsu ba su da imani to wannan wannan wurin a cikin sokin shu'ara kusan za ka ga ya ya fi zuwa da bayani dalla dalla akan me abin da ya faru a wajen haka akwai wani a cikin sokin ba'a akwai a cikin ma'arab akwai kuma a cikin sokin kasas da wasu wurare duka Allah ya ba mu labarin abin da ya faru a wannan waje na faɗin cewa walaƙat wa wa in najjayna kun min ali fir'auna yasumuna kun su al'azab kamar da Allah yake faɗa a cikin suratul dukhan da muka yi ishara da Allah yake cewa laqad najayna bani isra'ila min al'azab al-muhin min fir'auna innahu kana 'aliyan min al-musrifin Allah yace hakika mun tsayratar da bani isra'ila daga azabar wulaƙanci ita ce wannan da Allah yace inna wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim ita ce azabar wulaƙanci da ake musu Allah yace mun tsayratar da su sai Allah ya badani ya ce min fir'auna daga wulaƙancin fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifin ya kasance mutum ne wanda ya ɗaukaka cikin mabarrata a cikin mabarrata shi jagora haka nan Allah wani zai ke cewa wala da auhayna ila Musa an asri bi ibadi laylan na yi wa annabi wa annabi Musa wahayi cewa ka tafi da bayin mu cikin dare an asri bi ibadi fadrul lahum tariqan ko fadrul lahum tariqan fil bahr yabasa idan ka je ka bugi kogi hanya za ta fita busasshiya da karariya wannan wata mu'jiza ce da Allah ya ba Annabi Musa wanda ba taba ganin irin ta ba sai a wajen shi Annabi Musa yayi addu'a ne ya jima yana addu'a kamar da Allah ya bada labari fada a rabbahu anna haula'i qaumun la yu'minu wannan ma cikin bukhari ne an kuma bai fada a rabbahu na busa ya kirayi Allah ubangijinsa yana ta addu'a cewa waɗannan mutane ne da ba za su yi imani shine Allah ba shi wannan izini cewa fa asri bi ibadi layla innakum muttaba'un wa turkil bahra rahwa ka bar kogin in ka buga sandarka kogin zai dare gida idan ka haura ka bar shi a buɗe innahu jundun mugraq za a halaka da su gaba gida to har bayan fir'auna ya halaka banu isra'ila da suke saman gaba suna kallon ikon Allah abin da ke faruwa suna kallon yadda igiyar ruwa take juyin juya hali take juyin mata da waɗannan dubban ɗaruruwan mutane sai zai kasa ya daɗa suna ganin kamar anya da gaske ne ko saboda tsananin tsoron da awar da suke suna ganin wannan yanzu ashe zai iya halaka a kan idan muna ci muna gani shi ne Allah yake cewa al-yawma najika fi badanika litakuna liman khalfaka ayah shi fir'auna Allah ya alƙawarin zai fitar da gawar shi don ya zama abin ɗaukar izina ga na bayan shi daga kan su bari Isra'ila nan har zuwa mu da zamu rayu a wannan zamanin da ma wanda za su zo baya fir'auna ya zama abin ɗaukar izina sai na sai Allah ya tunkuɗo musu gawar fir'auna zuwa gaɓar da suke suka gan shi da idansu cewa wannan yanzu fir'auna ne ya mutu ruwa ya kashe mana shi babu sauran zalunci shi ne Allah yake goranta musu cewa wannan babban ni'ima ce da Allah ya yi musu wadda abinda suke ganin ya fi ƙarfin su abinda suke ganin babu yadda za su iya sai Allah ya yi musu a kan idan su shi sa Allah yake ce mun annabi Musa la takhafu darakan wa la takhsha kar ka tsoron wai za a biyo ku ko za a kama ku ba wanda zai biyo ku sun gama karewa ga baki daya to Allah ya musu wannan ni'ima kuma ya ambata musu ita a nan don su tuna abin da ya yi ma iyayensu da kakanninsu to daga nan shi ne ainihin wato Allah madaukin sarki ya musu wannan ni'ima kamar da muka ambata a jiya wannan bala'i da fir'auna ya sanya banu isra'ila a ciki ya yi shekara da shekaru yana wannan zalunci shekaru masu yawa wasu malaman tarihi ma suna cewa shekarun mulkinsa shekaru ya ɗaruruwa wataƙila saboda mutanen da suna daɗewa a duniya ba irin mutanen yanzu amma dai abin da zuwa cikin hadisi shi ne daga lokacin da annabi musa ya yi addu'a addu'a da allah ya ba mu labari a cikin surat yunus wani allah maɗaukin sarki wa qala musa rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana kila ya dunya rabbana yudillu an sabilik sai ce mene rabbana mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim annabi musa ya wannan addu'a yace ya Allah ya ubangiji na ka bai wa fir'auna da shi da jama'ar shi dukiya da wadata da kawanya ya Allah suna falle wannan dukiya da wadata suna barna a bayan ƙasa ya Allah ina roƙonka Allah ka ke ƙasar da dukiyarsu ka ke ƙasar da zukatunsu Allah ka kwace arzikinsu ba za su yi imani ba sai sun ga bala'i shi annabi Musa a lokacin fatan shi su yi imani amma ya fahimci ba za su yi imani ba a haɗi saboda wannan wadata saboda ƙa'idar wani wasu Allah rizqa da ibadi shi da ba gaufi ɗau sai yana roƙon Allah Allah ya yi masa alfarmai ya kwace dukiyarsu da alfarmarsu don su yi imani shi kuma Allah cikin iliminsa da hikimarsa da buwayarsa ya san ba za su yi imani ba za ka je zai ma annabi Musa ba ka musu to sai ce annabi Musa qala qad ujibat da'awatukuma annabi Musa da kai da dan uwan Haruna kwanta da hankalin Allah ya amsa addu'a ku fastaqima amma ku ci gaba da biyayya Allah ku tsaya gyar akan addinin gaskiya wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun kar ku tafarkin jahilai wanda wasu Allah to daga sanda annabi Musa ya wannan addu'a da Allah ya umarce shi cewa ya ci gaba da aikin da aka daura mushi ya ci gaba da istiqama da tsayuwa kan addinin gaskiya sai da aka shekara 40 yana cewa ne sai da ku ya ku na roki Allah kuma Allah ya muna alƙawarin ya amsa lokaci ko ake ka duba ba shekara arba'in kamar kamar misali a ce daga kamar kamar 1986 zuwa yanzu kenan ko shi shekara duk rikicin da ake a Najeriya ai ba bai kai tsaya ka duk wani bala'i da ake cewa wannan ya kawo masifa wannan an sha wahala tsananin mulkin shi ya ci shekara ta shekara shekara biyu shekara ta to sai da suka shekara arba'in kuma suna da garanti cewa Allah ya karba addu'a su annabin Allah ne ya addu'a kuma Allah ya gane ya karba amma Allah cikin hikimarsa da ikonsa lokacin zartar da addu'a bai yi ba wataƙila so da Allah yana so ya girmama ladansu ta hanyar kafara da suke samu na zaluntar da ake musu ta ƙara yawa wataƙila Allah yana so saboda lokacin da zai tseratar da su za ka fi jin daɗi idan bala'i ya kai bala'i sun aka samu furja an fi jin daɗi ne ko in bala'in ba wani mai yawa ba za a kamar noman ne amma sanda suka kai ga wannan matakin kuma suna ta tunanin wato ta ina za a fara wannan fir'auna ta ina za a fara shi kamar yadda yanzu za su ga mutane sa ta wato yanzu wannan azalimin sarki ko wannan azalimin mutum ko azalimin shugaba ina ma muka san zabi shi to kawai a gaya wa Allah ko ba ya ake ganin zalunci shi ya bunkasa ku bar shi da Allah ku ta gaya wa shi Allah ya san yadda zai ci kar mu dinga tarin to yanzu wani da yake ta mugunta wani da yake ta yadda ya ga dama ina ya ma za a yi da shi wannan ya'asin wannan cire tsammani daga rahama Allah mummuna abu mu dinga gaskata al'amarin Allah cewa Allah shine ubangiji mabuwayi shike juya dare da rana kuma ya fi ƙarfin duk wani azzalimi kowaye Allah yana iya jinkirta mushi inna Allah la yumli bil kafir ko bil zalim hatta idza akhadahu lam yafrit minhu Allah yana iya jinkirta ma azzalimi ya dinga tsafafa yana ganin kamar ya fi ƙarfin kowa da komai sanda Allah ya kama shi shikenan kama ƙarshe ne Allah zai mushi kamar da Allah ya fir'aun sa Allah yake cewa game da fir'auna falamma asafuna taqamna minhu fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhir Allah ya faɗa game da fir'auna yace yayin da ya fusata mu yayin da ya kure hakurin Allah Allah ya ce in ta kamar nan sai muka ɗau mataki a kansu fa agaratnahum ajma'i muka dilmiyar da su a ruwa ga baki ɗayan su babu wanda ya tsira Allah ya ce fa ja'alnahum salafa wa masalan lil akhir muka sanya su suka zama wato waɗanda labarin su ya shuɗe sun ƙare kuma suka zama abin buga kwatance ga duk al'ummomin duniya Allah ya tsare wannan Musa a takaice kenan haka ta zo labarin game da abin da ya faru Allah ya tsarkar da annabi Musa da jama'arsa daga zaluncin Fir'auna da ainihin wato abin nan wato wato jama'arsa to yanzu bani Isra'ila sun haura da yanga sun bar gaɓar inda gari yake da shi Allah madaukin sarki ya musu wani sabon alfarma cewa to yanzu ba za ku koma wannan garin ba za ku tafi gari na gaba za ku je amma ku ɗauko duka kayayyakin da kuke so a cikin wancan garin shi ne wa auren raha ƙauman akari Allah ya ce duk abin da ke cikin garin da fir'auna ya fito to mun ba ku duk da a lokacin ba a halatta cin ganima ba amma Allah ya ce to ku je ku ba ku ba ku sai kuma Allah ya ce to yanzu kuma zan muku wahayi na sabon tsarin rayuwa wanda za ku gudana a kan shi annabin Allah annabi Musa zai zo ya gana da ni bayan kwana talatin daga yau ran da aka ainihin wato ci nasara a kan fir'auna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta mana hadisin da ke faɗan bayani akan yaushe ne abin ya faru al-Imam Muslim rubuta hadisi daga ibn abbas Allah ya kara masa ya tashi da mahaifinsa yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadima al-madinata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina lokacin da ya hijira fa wajada al-yahuda sa'imina ya iso madina sai tara yahudawa suna da al'adar yin azumi yawma ashura ranar goma ga watan al-muharram duk ranar goma ga watan al-muharram suna yin azumi فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يتبعي ما هذا ما هذا اليوم الذي تصومونه me ma'anar wannan rana da kuke yin azumi fa qalu sai suka ce hadha yawmun azimun inda wata nan rana rana ce mai daraja a wajenmu an jallahu fiha Musa ne fir'auna wa qaumi ita ce ranar da Allah ya tsarkaka da annabi Musa da jama'arsa daga fir'auna da azzalimin da ke tare da shi fasamuhu nas fasamuhu Musa sai annabi Musa ya azumi wannan rana sai suka ce shukran dan godiya ga Allah wa nahnu nasumuhu kuma muna azumtar wannan rana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa nahnu ahqqu bi Musa minkum mu mun fi ku cancantar dangantuwa da addinin annabi Musa mun fi ku dacewa da addinin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam fasamahu sai azumin ashura wa amara nasa bi siyari ya umarci mutane su dinga yin azumin ranar ashura a farkon al'amari ma ashura azumi ne na farilla sai da aka farlanta azumin ramadana sannan sai aka yi abin da shi aka yi canza shi zuwa azumin nafila sannan da shekara ta jiyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan shekara za mu yi tara da goma saboda namu ya bambanta da irin na Yahudawa kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu halin da suka wannan wata ba Allah ya mishi rasuwa shi sa yake cikin musabbai yin azumin tara da goma a watan al-Muharram wanda duk ya azumin wannan rana ta Ashura ita kadai Allah yana kankare mai zunubin shekara guda wasu ruwayoyi sun nuna cewa hatta kafiran Makka suna yin azumin ranar Ashura wato tun a Makka Aisha ta ba da labarin cewa sun taso sun ga ana yin azumi to me yasa kafiran Makka suke yin azumi su da ba musulmai ba kuma su ba ba Yahudawa ba sai malamai suka ce wataƙila saboda Yahudawa a wannan lokacin a yankin Hijaz Makka Madina Fa'if su ake kallo a matsayin mutane da suke da ilimi kowa yana koyi da abin da suke saboda da Yahudawa suke yin wannan azumin sai zama kafiran da ke kewaye da su suna kwaikwayon azumin su masu rai wallahu a'lam almuhimmu dai wannan yana indicating mana wato yana da kimancin yaushe ne abin ya faru cikin wani wata ne cikin watan almuharram farkon shekara kenan goma ga wata Allah ya ba mu da Allah ya kuma da Allah Musa alaihi salam wannan nasara akan Fir'auna da sauran kafiran da Fir'auna ke tare da su wannan shine ita ce ni'ima ta farko da muka ji bayani kamar ita wa idh najjaynakum min ali fir'auna da sumura kunsuwa sai Allah ya ce wa idh wa'adna Musa وإذ فرقنا ha okay fa farat hadu ko baro na فرقناهم البحر فأنجيناهم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون wannan cikon zancen da muka yi to in farakana bikum al-bahara kuma ka tuna ku tuna lokacin da muka tsaga muku kogin gida biyu wa agraqna ala fir'auna muka dilmiyar da fir'auna da jama'arsa wa antum tanzuruna kuna tsaye kuna gani shine duk bayanan da muka yi ya shafi wannan magana da ainihin Allah mai sarki yake labarta mana lokacin da ya nufi halakar da fir'auna ya ba al'umma bani isra'ila umarni cewa su tafi su tsallaka bayan kogin ya dare kuma haka aka yi shi ko fir'auna ya shigo da shi da sauran kafirai mutane shi dubban ɗaruruwan mutane Allah madaukakin sarki ya halakar da su sannan ya fitar da bani isra'ila daga cikin kunci da damuwa da tashin hankali da suke ciki na tsawon shekaru ranar ya zama ranar biki ranar murna ranar farin ciki da shi Allah ya ce wa idwa na Musa wa idwa adana Musa أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون wannan ita ce ta uku kenan ko wa idh wa'adna Musa 40 layla Allah ya ce kuma ku tuna lokacin da muka ba wa Musa alkawari cewa za mu gamu da shi inji Allah bayan dare 30 40 afwan asali 30 ne amma na Musa ya yi gaggawa ya je ce wa ajintu ilayka rabbi ya tarda sai Allah mai sarki sai ce to na ƙara maka kwanaki goma to shine sai ya zama kwanaki arba'in Allah ya ce wa annabi Musa alaihi salam ka bar dan uwanka Haruna ya wakilce ka a cikin al'umma ka ya zama shine kamar wato acting shugaba shine a matsayi a madadinka mukaddashinka kai kuma ka taho daga nan inda kake cikin Misra ka tafi Kuru Saina wannan wato tuddai na Kuru Saina wanda shine mashigar tsakanin Misra da Falasɗina cito ka tafi wannan wajen ka jira a wuri kaza idan lokaci Allah Ubangiji zai gara to shine wa idwa adna Musa 40 layla kuma ku tuna alƙawarin da muka yi wa Annabi Musa na kwanaki 30 a summa tafatu al-hijra sannan kafin Annabi Musa ya dawo da aka kwana 30 asalin abin da suka sani kenan kwana 30 shiru ba su ya dawo ba har kwana arba'in ta zo kawai sai suka birkice banu isra'ila sai suka yi ruko da ɗan maraƙi ɗin nan suka kama bautar ɗan maraƙi suka kama shirka a yadda abin ya faru akwai wani mutum a cikin jama'a na musa wanda shi munafiki ne ana ce mashi musa sani musa ibn gufar as-sani wannan mutumi yana cikin waɗanda Allah ya nuna musu mala'ika jibrilu ya zo lokacin da ya ratsa ɗin nan ya shige gaba ya haura ruwan nan akan godiyar safara abinda ya ja sauran dawakai suka musa sannan ya sake ganin mala'ika jibril a lokacin da ya sake zuwa gun annabi musa ya gaya mushi wannan saƙon na allah cewa allah yana gayyatar da zai gana da kai sai ya ɗebi ƙasa shi ne faƙabattu ƙabbatan min akarin rasuli sai ɗebi ƙasa a daidai sawun wannan godiya sai kulle a wani ƙyalle ya ɓoye dama ya ke bukanci ya ke tsari faƙabattu ƙabbatan min akarin rasuli wa kamar ƙasa wa lafi nafsi da ya ɗiba ya ɓoye lokacin da annabi musa ya yi kwanaki talatin talatin da ɗaya talatin da biyu ba a ci labarinsa Musa sani sai zai tara bani Isra'ila ya ce annabi Musa ba ya riga ya tafi ya kuku kenan da haka kawai mu zo mu tsara abin da za mu dauke me kake so yake ku shikenan duk wannan kayan zinariya da azurfa da sauran mujawharat wanda ku kwaso su daga wurin mata da iyalan su Fir'auna da jama'arsa ku zo ku zuba su duka a cikin wannan rami ya tona rami ya hura wuta ya ce duka ku zuba aka zuba aka yi ta narka su da aka gama narka su sai ɗigo wannan ƙasar sai ya zuba a ciki sai mulbin musu ɗan maraƙi wata halitta ta zinariya amma a siffar ɗan maraƙi kuma ɗan maraƙin nan yana kuka yana motsi kamar ka ce yana da wani inji wanda an taɓa zai motsa an taɓa zai kuka an taɓa zai harbi an taɓa zai kaza zai kaza saboda haka ba gunki bane wanda yake stagnant gunkin ya ba wanda yake yana motsi sai ce musu haza ilahuku wa ilahu musa ce to wannan shine Allah ku kuma shine Allah da ta Musa ya tafi ya gana shi cikin da suka bi mishi sai suka lalace suka koma suna kewaye ɗan maraƙin nan suna addu'o'i na kafirai suna ihu suna suna suna maguzanci na baharu da ya rasa yadda zai ya bi wannan da gudu ya ma wannan wa'azi ya kai wannan mali duk suka shi kadai ya rasa da shi ne suka yi wannan kafirci da Allah ya ce wa antum zalimuna kuka zama azzalimai a wani waje Allah ya faɗa mana cewa kwanakin talatin ne cikin suratul a'raf ko wa na Musa talatina layla mu annabi Musa alƙawarin za mu game da shi bayan dare talatin daga yau goma ga watan Muharram din nan Allah ya ce mene wa atmamna ha bi ashar sai muka kara mishi goma shine ma'anan fatamma miqatu rabbihi arba'ina layla to shine wannan nan wa'adna wa idwa'adna Musa arba'ina layla to da nan Musa zai tafi sai roki Allah ya ce a ukhlifni fi qawli yace annabi Allah ya bashi izini zai sanya annabi Haruna ya zama mai a bayansa ukhlifni fi qaumi wala tattabi sabilan mufsidi ka makibce ni a cikin mutane na kada ka bi hanyar mabarnata ka ba hanyar mutanen kirki bayan ya tafi ɗin wani isra'ila suna nan a wannan sansani nasu suna ta jira suna ta jira suka ji shuru suna da sati kwana talatin tare ba su ga annabi musa ba sai suka shiga cikin damuwa suka fara korafi ko mutanen da kuka shekara arba'in suna cikin bala'i allah ya fishe su amma yanzu jira na kwana talatin ya gagare su don kasar ɗan adam kulika al'insanu min ajin gaggawa ya fi ɗan adam saboda annabi haruna bai ankara ba sai ga sami ya sasa cikin wannan mummunan harka shikenan a a suka fara wannan rashin rashin tauhidi suka koma suna kafirci na Musa ya gama abin da zai ya dawo kawai sai ya tarar da wuri ya rikici gari ya koma gari na kafirai na magusawa shi annabi Musa ba hankalin shi yake ya tashi yake cewa ya kawo inna ma فتنتم به وإن ربكم الرحمن المستعان فاتبعوا إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري yace Allah ya dace ku kun shiga cikin mummunan jaraba amma ubangijin ku mai rahama ne ku dawo da ku ba ku dawo da ku ku bi ku umarni na ku bi Allah zai gafarta muku sannan kuma ya tuba annabi Haruna yace ya Haruna ما منعك إذ رأيتهم ذلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري نتبك ولا تتبع سبيل المفسدين كذا المقررة يا كنا جي كنا جي أنا يبقرنا مكي جرما يجي كافرشي أنا يم شركة ليس بك فتشاء ننسو كتبو كبيون كاليس تسأل أمنينا كنيكي تشوى أقول ناشي إني خشيت أن تقول farrakta baina bani isra'ila wa lam tarkun qawl ta ji tsoron ina tafi na bakka wataƙila wasu su biyo ni wasu su tsaya shikenan na raba makkan al'umma tsammani na gara in tsaya in ga yadda hali zai kasance tsakanina da waɗannan mutane na na musa aka ce har sai da ya kama dan uwan nashi yana shaƙi shi wa alqal alwahu wa akhadha bi ra'si akhihi yajru ya kama kanshi yana jijjiga shi yana yana yana jijjiga shi an musaran shi ya ɓaci saboda ganin ɓarnar da suke yi cewa suna saɓan Allah suna maguzanci suna kafirci banu Isra'ila sai suka dawo suka tuba Allah ya ce musu tuba ku shi wannan abu da kuka yi za ku karkashe junan ku za ku zama ce a gaba insha Allah shi kuma wannan la'ananne da ya kawo muku wannan la'anta Allah ya ce fa inna laka fil hayati an taqula la nisas zaka tafi a cikin bayan kasa kana tafiya wato babu wanda yake kula ka ba ka kula kowa wa inna laka maw'idan lan tukhlifa kuma kana da wani alƙawari da ba za a saba maka alƙawari shine gamuwa da Allah ranar kiyama za ka ga abin da zai faru da kai to wannan shi abin da Allah yake tunawa bani Isra'ila cewa وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة kucina kuma lokacin da muka yi wa annabi Musa al'awarin gabuwa da shi bayan kwanaki arba'in sun matta haskumu da ijira kuka ɗauki ɗan maraƙi kuka mai da shi ubangiji kuna bauta mashi me ya riƙima da Allah ya musa nan da Allah ya mu'amalance su yadda yake mu'amalantar sauran al'ummomi da gaba ɗaya halakar da suke kawai lokacin kuma lokacin babu jihadi daga baya ne aka zama babu da aka shar'anta musu jihadi amma a lokacin babu jihadi ko dai mutum ya imani ne ko kuma da zarar Allah madaukakin sarki ya tsara suwa na ba za su yi imani ba annabin zai roƙi Allah Allah ya tarka ki wannan al'umma irin da aka mutanen Nuhu da mutanen Lutu da mutanen Shu'aibu da mutanen madiyana su mutane sha'ibu da sauran kafirai din da Allah ya ba mu labarin su mabambanta cewa kullun kazzabar rusula haqqa ifa dukkan su sun kare ta manzanni kuma suka cancanci uba kuma Allah ya musu uba wasu iska wasu ruwa wasu faran kwada wasu girgizar ƙasa haka Allah ya tabbata labarin su mabambanta kar mu fita daga asalin mabu'in to da ba dan Allah ya musu rangwame ba to da halakar da su za a yi gaban su ɗaya to shi ne Allah yake tuna musu cewa ya musu alfarma ya ɗaga musu ƙafa ya gafarta musu bayan sun yi irin laifin da a wancan lokaci ba a tsara mutum a a nemi cewa wai ya tuba amma annabi Musa ya ce musu ku tuba kuma suka tsoraci Allah suka tuba Allah barkin sarki ya ce to za su kashe kawunan su sannan Allah ya raya su daga baya shi kuma dan maraƙin fa shine sai Allah yake cewa da shi Musa sami ɗan wanzur ila إلهك الذي ظلت عليه آكفا الله يتمني لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا yace kuma wannan a Allah naka na ƙarya na zinariya da ka zo ka zauna ka zauna da mutane ba kuna wasu ta mushi to bar ga da zamu da shi nan da nan Allah ya aiko da wuta daga sama ta kona shi da baki daya aka sheke shi kamar toka ya ya ya iskar cuku sun malaran su fanna hukun yadda cikin ruwa nasfa daga nan wannan al'amari ya kare shi ne Allah ya ce sun ma akuna min ba da ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
Allah ya ce sun ma akuna ankum min ba da zai sannan kuma bayan wannan kafara da kuka yi Allah ya ce sai muka gafarta muku la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah wanda kamar yadda muka ji asalin abin da suka cancanta shine a gaggauto musu azaba amma sai Allah madaukakin sarki ya ba su dama su tuba kuma suka tuba da nadama suka yi alkawarin za su koma su ba Allah su da'a sai kuma Allah madaukakin sarki ya rangwanta musu ya ba su dama ta biyu ya ba su sakon chance wanda shi ne ya ba su dama suka ci gaba da rayuwa wanda ita ce ni'ima ta uku cikin wannan jerin gwaro cikin jerin da waɗannan ni'imomi da Allah ya musu wanda Allah yake ba mu labari to na waɗannan Yahudawa irin da da ni suna da ma sauƙin al'amari da sauƙin matsala ta waɗanda ake fama da su waɗannan yanzu a cikin tsarinsa babu tuba ba sa tuba wa Allah waɗannan azzaliman da suka kwace ƙasar Falastinu da wani yanki cikin ƙasar Masar da wani yanki cikin ƙasar Jordan da wani yanki cikin ƙasar Syria mutane ba su san wasu tarihi ba cewa ba fa ba fa Falastinu kadai Yahudawa suka kwace akwai yanki a cikin ƙasar Masar akwai abin nan Gulan Heights da yake cikin ƙasar Suriya akwai addafal garbiya da da da abin nan da da al'udus ita kanta da gazza wurare ne masu yawa tarihi ne mai tsayi kamar yadda aka sani yahudawa sun zo sun mamaye waɗannan ƙasashe kuma sun galabaici al'ummar da ke wajen wasu da yaudara wasu da kun ƙarfi wasu kuma da da zama munafukai abokan kafirai a cikin gabas ta tsakiya sannan kuma suna da taswira ta cewa duka wannan yanki gaba ɗaya shi ne promise land shi ne ƙasar da Allah ya musu alkawari ta hannun kakansu Yahuda ko kakansu annabi aku cewa za su dawo su mamaye wannan ƙasashe na ka abin da suke nufi kenan duk wannan yaƙe-yaƙen da ake asalin manufar shi ne suna so su mallakarwa kansu su Yahudu wannan yanki na na na, na Gulf na ainihin wato Al-Kharij shi ne za ga waɗannan yaƙoƙi da ake ta maimaitawa a yaƙi da wannan ƙasa a yi da waccan a yi da waccan yanzu wanda yake da iran ɗin nan duka a cikin strategy ne na ya za a mallake ƙasashen so da iran tana daga cikin ƙasashe da suke da ƙarfin makamai a wannan yanki to ana so a ga cewa a wayi gari babu wata ƙasa mai ƙarfi a yankin wadda ta iya ɗaga ma isra'ila a kara an gama da saddam da yana da ƙarfi an zo an gama da suriya da su ma suna da ƙarfi matar su suna cikin wanda suka riga suka fi sun zama yan abu ya nema a shakira sai abin da yahudu suka ce musu shi suke to haka nan kasashen mu na musulmi da asab saudi arabia kuwait united arab da da da da, da wannan dubai da waye da waɗannan kasashe abin takaici abin ban haushi ba su da katabin sai abin da america da da isra'ila ta ga musu abin da kai ne allah ubangiji ya dawo da su kan kan daidai wataƙila wannan yaƙi ya koya musu hankali domin a yanzu yayin da yayin da iran ta yi neutralizing duka military base Disney babies da suke kasashensu da suka ba Amurka su suke financing babies din Amerikawa sun aji sojojinsu da makamansu su kuma su suke financing abu da tunanin za a ba su kariya da duka aka taɓo wannan wuraren cikin awa 48 sannan kuma Amerikan ta gwada musu bata damu da kare su musu hankalinta na kan Isra'ila wato ta basu to their own mess kowa ya sai tafi da kanshi kuma fahimta wato abinda suke ba a Amerika na kuɗaɗe da suke binta kamar inuwa suna binta kamar karnukan farautarta duk abin da ce suna yi da tunanin cewa duk wanda wani abokin hamayya ya kawo musu farmaki a ɗaga ta kare su domin ga nan ba ta kare su har cikin saudiya a kuka ba dubai har a airport ɗin su haka nan a kuwait haka nan a abu dhabi ko ina garuruwa wajen guda sha biyar wanda kuma duka kawai ne askariya amrikiya a wajen amerika wata damu da ɗan musulmansa ba damu ta kawai yan lelanta isra'ila na ga ya kamata ce su yi hankali cewa shi waɗannan yan iska ba abin da su ma su dawo cikin haifinsu kuma ku ne kuke da ƙarfi kuke da kuɗi za ku iya yi duk abin da kuɗi zai sa a yi a duniya za ku yi shi ita kanta amerika za su kata a kasuwa kashin za su yi sun tawa ɗaya jiki za su iya inda za a fata kuɗi za su iya biyan kuɗin amma allah ya cire musu kwarjinin da ya kamata a same su shi Allah ya jarabce su abin da Annabi ya faɗa na hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa shi sa suka zama yaran kafarin duniya sai da kafare suka ci da ka dole ne mu ci gaba da addu'a Allah ya gije babu mafita Allah ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su zama kariya ga musulunci wanda za su zama abin alfaharin musulunci in kana karanta tarihi sarakuna da shugabannin da aka yi nan kusa ma wanda suka tsaya tsayin daka wajen tara musulmai suka rasa wai na ba sarai waɗannan ko nan nan kusa sarakunan daular usmaniya ta turkiya ko na ƙarshen su abdulhamid dincin da aka yi shekara ɗari kenan baya duk da su ma ba su da nasu matsalolin wasu su ma za su ga sarakunan wasu su ma mutane ne fasikai amma dai in aka zo magana kare al'ummar musulunci to ba su da wasa za su aje duk wani shedanci a gefe su fito a matsayin jaruman sarakuna masu kara addinin musulunci kamar da shi kanshi Saddam irin Saddam irin Gaddafi ai mutane ne wanda suke da barna a cikin rayuwarsu da zalunci da halaye marasa kyau amma ba su yarda su zama ɗan koran turawa ba to haka ya kamata musulmi ya zama ko da kana da matsala da ɗan uwanka musulmi ba ma idan aka zo al'amarin duniyar musulunci ba zai ka goyi bayan uwanka lokacin sai na ali suke rigima da muawiya turawa roma suka ji labarin cewa ai yanzu za su samun dama su kawo musu mai farmaki nan da nan sai na ali ce lokaci yayi da za mu daina rigima da ɗan uwanmu mu sa hannun mu a cikin nasu mai maganin waɗannan kafiran ya yi da kafaran musu ya mai zafi ya ce kar ku ga muna rigima da yan uwan mai rigima cikin gida ku duka za ku mutu da wani da wani iya shi gyara al'almuhim shi ne waɗannan yahudawa hadin jama'a tun da suke tun talata ne to haka suke da wannan ja'irci haka suke wa Allah haka suke wa annabawan Allah haka suke wa bayin Allah yanzu waɗannan yaƙe-yaƙen da aka yi tun daga tun wajen 1954 ake wannan rigima yau kusan shekara tamanin da wani abu ake waɗannan da gingimu na istiɗa na cewa dole da ƙarfin iya sai an ɗebo al'umma yahudawa an tsirar musu da ƙasa cikin al'umma larabawa aka zo aka tsirar da wannan ƙasa aka mata taswira aka sa mata suna aka sa mata tuta aka yi komai aka yi ta bala'i misrawa su suka fara ƙoƙarin ganin cewa an haɗa kai al'umma musulmi an yi wani abu da aka zo aka dare aka ba su waje shi ne har ba oktoba 6 da ake ci wani yaƙi da aka yi ci a shida ga watan oktoba na da 1956 wani abu na manta aka yi ma ƙasar masar ɓarna mai yawa kuma a lokacin ne aka kwace wani yanki na ƙasar masar wanda har yanzu yana hannun dawa za ka ga cewa a bara a lokacin da yahudawa suka dinga kwaron kwatsar makamai a birnin kudus da gaza abinci ma da magani suka hana shi da bayan Allah abinci da magani da sauran kayan agaji haka aka dinga jera motoci a bakin wannan mashiga ta ta ta ta ta, ta masar zuwa can a a ba sauri ya shiga da abincin saboda su yi ne a duniya duk wani doka za su yi karya ta Allah ubangiji ya tsare ku sau da ka zama mu ci gaba da addu'a da neman agajin Allah da neman sassauci a wurinsa saboda wannan bala'i da ake fuskanta wanda yake faruwa yanzu da nan yana da global abin nan implication saboda duniya ta riga ta gaba dunkulewa zuwa karamin alƙarya ko musamman yanzu da su Iran suka kulle wato mashigar abin nan jiragen ruwa ɗin nan ta ta ta mai sabu ta kurmus ne ko wanda ake ake safara danyen mai kaga danyen mai har ya fara tashi a duniya tun ajiya har ya kai dala ganga daya daga dala 63 ne da kuma mu yanzu da gida da bamu da tallafin mai yana da sabbi in ya tashi za mu gani a cikin litar mu tashan mai da haka directly zai ba mu matsala ta tattalin arziki sannan matsala ta addini za ta shafa addini domin yanzu waɗannan ƙasashe na musulmi za su dare gida biyu wasu su bi iran wasu su bi amerika da ƙawayensu kowa da wanda yake goyon baya sannan akwai yiwuwar idan yakin ya ci gaba da tafiya za a rufe tashoshin tashi da saukan jiragen sama wasu matan jiya an fara rufe su to mu kuma musulmai muna da strategic airport na zuwa aiki hajji da umara da jidda wanda shi ma kuma yana cikin yankin da zai samu wannan matsala idan aka rufe shi wannan yana nufin an rufe tafiye-tafiyen aikin hajji da umara kenan sai hali sai da hali ta kama mutanen da suke can dawa ne musu bala'i wanda suke nan suka biya kuɗin su aikin hajji da umara ba su da garantin za su ci irin da abin da ya faru da sudan a kaga yadda shi sa tafiya aikin hajji ta ƙara tsayi saboda an rufe sararin samaniya su da kusan da ake awa shirin da kuma awa sau da bala'i ne ya wuce ne da mutum yake tsammani kisa manzala sun sami yake cewa kada mutane su fatan yaƙi bayi da kyau bayi da kyau yaƙi zai zama bala'i ne da zai lalata rayuwa ya ɗaiɗaita al'umma ya kawo ci ci ci baya ga ga ɗan adam saboda haka mu ci addu'a Allah ubangiji ya kawo mana ɗauki waɗannan bala'o'i da waɗannan na duniya da wanda suke namu lokal na gida ubangiji Allah ya kama dauki Allah ya muna maganin masifin da suka farfan mu waɗanda suke haddasa waɗannan fitintunu sawa'a a global level ɗin ne ko a local a abin nan level Allah ka san su kuma kai za ka iya maganin su ya Allah yanda kai maganin Fir'auna da Hamana da Karuna da sauran waɗannan azalimai Allah ka muna maganin waɗannan local azalimai da international azaliman ya Allah ka muna maganin su Allah ka ɗaukaka musulunci ka kaskanta kafirci Allah ka kawo masa sauci a cikin rayuwar a lokaci ya ƙure ko domin mun sai mu tashi a wannan aya ya dace na musal kitab wal furqan sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammad wa alihi wa sallam